طيب بسم الله أحسن الله إليكم وشكر الله سعيكم قال حدثني إبراهيم إبراهيم قال حدثني عمر عن أبيه قال رأيت أبا أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكان حسن فقلت فمن؟ قال حذيفة قال ش... كا... قال حذيفة كان شهيحا على دينه وذكر ابن مسعود حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو صالح محبوب, محبوب بن موسى الفراء أن يوسف بن أسباط قال قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قوله قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة قال قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري فزاري قال قال أبو حنيفة أتسكن أين تسكن فقلت المسيس مس مسيسة فقلت المسيسة قال أخوك كان خيرا منك قال وكان قتل مع مع المبيضة قال وكان قتل مع المبيضة قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثني من سمع هماما قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري, بري قال لا بأس بأكله قال حدثني إبراهيم قال حدثني أبو سلمة عن أبي عوانة قال سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به وسئل عن المسكر فقال حلال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال حدث قال حدث حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث في رد السيف فقال هذا حديث خرافة حدثني إبراهيم بن سعد قال, قال سمعت وقيعا يقول كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمنا حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجعا يرى السيف حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي, عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا نرى إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه حدثني أبو عقيل يحيى يحيى يحيى بن حبيب بن ابن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا غالب بن فائد قال حدثنا شريك بن عبد الله قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حد على حلق المسجد يستتاب أو أو قد أو قد استتيب حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل قال, قال ابن عمي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما قال مشافهة حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقري قال حد قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافة فذكروا مسألة فقالت إن أبا فقا فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت فالتفت إلي الأسود فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد فلم, يكلم فلم يكلمني حتى مات أخبرت عن عن الفضل بن جعفر بن سليمان الهاشمي وهو عم جعفر بن عبد الواحد قال حدثني أبو جعفر بن سليمان قال كان كان والله أبو حنيفة كافرا جهميا يرى رأي بشر بن موسى وكان بشر وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا عبد الملك بن الفارسي قال أبو الحسن وكان أبو عبيد يستع يستعقله يقول سمعت أبا هزان يقول سمعت الأوزاعي يقول استطيب أبو حنيفة من الكفر مرتين حدثني أبو معمر أن إسحاق الطباع قال سألت شريكا عن أبي حنيفة فقال وهل, تل وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو حاتم بن أحنف قال قلت لشريك كيف كان أبو حنيفة فيكم قال كان فينا فاسدا حدثني أبو معمر أن يحيى بن يمان قال سمعت شريكا يقول أخرجوا من كان هاهنا من أصحاب أبي حنيفة وأعرفوا وجوههم حدثني محمد بن محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثني أبو نعيم قال سمعت شريكا يقول ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة إلا بمنزلة الدفاعين لو أن رجلا كشف كشف قصره لو أن رجلا كشف كشف قصره في المسجد ما بالي ما بالي ما بالي من رآه منه حدثني أبو معبد قال قيل لشريك بن عبد الله من مس من مس مما استمتم أبا حنيفة قال من الكفر
نعم.
مما استتبتم أبا حنيفة نعم. قال من الكفر
نعم Ibrahim ya ce Umar ya ba shi labari daga mahaifin shi cewa ra'aitu aba hanifa ta filmanam ya ce ya ga abu hanifa a cikin mafarki fasa'altuhu anir ra'ayi ya ce sai na tambaye shi game da abin da ya shafi fiqhur ra'ayi fakallaha sai ya ɓata rai ya murtike fuska fakultu faman qala hudhaifatu kana shahihan ala dini shi hudhaifa ya kasance baya son yada addinin shi shine shahih ala dini wa dhakara ibn mas'ud ya ambaci abu ya ambaci abdullah ibn mas'ud na'am gashi da isnadi zuwa ga abu hanifa law adrakani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la akhadha bi kathirin min qawli alfazari ce kala abu hanifa aina taskunu kultul masisa yana zaune a masisa kala akuka kana khairan minka dan uwanka ya fi ka alheri wa kana kutila ma'al mubayyida shi dan uwan nashi an kashe shi tare da wasu khawarijawa da ake kira al mubayyida saboda sifar su ne fararen kaya suke sa a khurasan na'am abu salama tattabudaki rijalil jama'a yace haddathani man sami'a hammam hammam ibn munabbih yace su'ila abu hanifata an khinzirin barri an tambaye abu hanifa dangane da aladan daji ko aladan dutse qala la ba asabi akli su babu laifi ana iya cin shi sai dai akwai jahala ko ibham ko na'am alade jami'an bi halatta mm shi ma jaki hadisi ya bambance ko hadisi ya bambance in na gida ne an haramta amma in na daji ne ana iya ci na? Mm. yawa haruri haruriya so dukkan su hawari kanar tubai ba masu ah ok wannan wasu almakiri ne wala farar tuta mu bayyana kuma yan kurasan akwai nazari akwai nazari cikin lamar kalimatu haƙƙin urida bi halbatul da suka ce inil hukumu illa lillah kaga haruriya manyan khawarij ke an tambayi abu hanifa game da abubuwan da ake sha kamar su ji da sauransu amma su'ila an shay'in illa qala la ba asabi da abin da aka ce sai ce babu laifi wa su'ila anil muskiri aka tambaye shi kan abin da yake sa maye kamar ba giya ba amma dai zai iya sa maye kamar wanda furar da ta yi kwanaki ko na abu makamanci haka irin su ban mi kenan wa qala halal ya ce halal masu ce wata karayi masu halatta taba yawanci shan da suke ko da a ɓoye ne to su dama malaman iraq ana cewa ba a ba a karɓan fatawowinsu yawancinsu ahalin ra'ayi akan abin da ya shafi muskirat so da su suna da tasahulanci akan shi ibrahim daga abu tauba daga abu ishaq al-fazari yake cewa haddathtu aba hanifata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi hadithin fi radd as-sayf na ba shi hadisi wanda yake nuna cewa ba a daga makami akan shugaba sai yace hadha hadithu khurafa irin wanda za a kalamu khurafa maganar da ba ta da ma'ana sai yace hadha hadithu khurafa isnaduhu sahih ya ce ya ji wake ibrahim bin sa'id كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمنا سيدا ونمتن زي كريا جيتا ko gitar ko garaya sai ya biya karya ma wani kayan kiɗa ko ganga sai ya siyo mai wata wanda babu zamani a ciki inda fuqaha'u suke cewa daga cikin sharuɗan abinda ake mutum hukunci akan ya sace shi ko yayi itilafin shi kar ya zama min alatin lahaw Ibrahim bin Sa'id yace Abu Tauba ya bashi labari daga Salama ibn Kulthum an al-Auza'i annahu lamma mata Abu Hanifa qala alhamdulillahi alladhi amata fa innahu kana yanqudu 'ura al-islam 'urwa 'urwa daga abu ishaqa kana abu hanifa murji'an yara saif daga al-auza'i la nanqimu ala abi hanifa ar-ra'ya kulluna nara inma nanqimu alayhi annahu yuzkaru lahu al-hadith an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fayufti bi khilafi taqaddama daga shariq ibn abdullah ra'aytu aba hanifa yudafu bihi ala hilaq al-masjid yustatabu aw qila istutib ana yawo da shi cewa ya tuba cikin halakoki na masallaci ko kuma istutiba an ba shi dama ya tuba to fata ba aulam ya tub Allahu a'lam abu tumaila ya ce ya ji aba isma wannan isnadi ne saqi wa isma shine nuh ibn abi maryam nuhul jami makaryaci ne wa su'ila kaifa kallama Allahu azza wa jalla Musa taklima qala mushafaha ana kai tsaye annabi Musa ya ji daga Allah subhanahu wa ta'ala mushafaha asalin ma'anarta a ce baki da baki ko amma anan ba za mu fassara da haka ba kuma sifatul fam lam tathbut an Muhammad bin Abi Umar ad-Duri al-Muqri yace yaji Aba Ubayd al-Qasim ibn Sallam yana cewa kuntu jalisan wa ma'ana Aswad ibn Salim فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت أبو حنيفة أبو كذا دا كذا دا يفدا أتكنت فالتفت إلي sai alƙasim ya waigo ya kalle ni faƙala tazkuru aba hanifa fil masjid falam yukallimni hatta mata sake mun magana ba har ya mutu wa aswad bin salim bai sake mai magana ba har ya bar duniya to sai dai muhammad bin abi umar al-muqri majhulul hal yace ya samu labari daga al-fadl ibn ja'far ibn sulaiman al-hashimi wa huwa ammu ja'far ibn abd al-wahid yace abu ja'far ibn sulaiman dukkan su ba a san su ba shi kana wallahi abu hanifa ta kafiran jahmiyan yara ra'ya bishr ibn musa wa kana bishr ibn musa yara ra'ya al-khawarij da isnadun muzlam aduhu yake قال حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا عبد الملك بن الفارسي قال أبو الحسن وكان أبو عبيد يستعقله سنة تتونا وأقوى يفهنكلي ويفقانيوا يقول سمعت أبا هزان يقول سمعت الأوزاعي يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين سيدي الفارسي مجهول أبو معمر دق إسحاق الطباع ya tambayi sharik an abi hanifa faƙala hal taltaki shafatani bi zikri abi hanifa shin ana rufe labba biyu da ambatan abu hanifa hatimu bin ahnaf ya ce ya ce masharikai fakana abu hanifa fikum ƙala kana fina fasida banna yake in ji shi amma da'ifi ne hatim ibn al-ahnaf al-wasiqi da shi ma lam yuzkar fihi jarhan wala ta'dila bu ma'amar daga yahya bin yaman yace yaji waki' yana cewa akhriju man kana hahuna min ashabi abi hanifa wa'rifu wujuhahum yani wa'rifu wujuhahum lima yastaqbalu min az-zaman abu nu'aym yace yaji sharik yana cewa ma shabbahatu ashaba abi hanifa illa bi manzilati daffafin kamar yan garaya yan gurmi sune daffafin masu buga addif lau anna rajulan kashafa istahu fil masjidi ma bala man ra'ahu minhu da wani zai bude mazaunin shi cikin su ba wanda zai damu da dan ya ga al'aurar shi da kuma cewa al'aura ita ce kawai al-mughallaza as-sawatani su kadai ne al'aura daga cikin mabiyan Abu Hanifa wato suna da tasahulanci cikin abin da ya shafi ibada cikin su akwai wanda yake sallah baya karatun Fatiha su a gurinsu karatun fatiha bai tabbata da qur'ani ba ya tabbata ni da nasi na hadisi da aka suka ce faril wajibi ne ba farilla ba in mutum ya bar shi zai iya samun zunubi amma sallar shi ta yi sai wasu suke ganin a tutun da ta yi ai shikenan na'am da shi abu hanifa da'ifi gurin malaman hadisi haddasa maliku misali imamu ahmad da sauransu azin baka zo da wuri ba ka ce hadisi 130 ya ruwaito amma 120 duka da kuskure yake ba da su goma ne kadai na kyautata zaton a cikin nuskarku akwai wannan bayani cikin ta haƙiƙi na adil ya yi bayani kwarai mai tsawo a kan abu hanifa a farko go? ku ta yi abu ma'amar ya ce ƙila le shariki bin abdullah min mastatabtum abu hanifa ƙala min alkufur narju an ya kuna kattab fatanmu a ce ya tuba fatanmu a ce ya tuba na fata an gane wani kuma in ka lura dukanmu ba daɗi muke ji ba ko ba gaskiya ba saboda yanayin manzilar shi da kuma irin wannan karatu a ce bayyana cikin al'umma ganewa zai yi wuya a garin wato a irin yankunan nan namu ka ce 'yan shi'a arna ne ma ya aka ƙare wasu suna ma kallon kama wani bakawarije ne kai amma ilimi kuma ba hukunci ba muke kun gane ku ba hukunci ba muke abinda malamai suka faɗa ne mu abin yana mana daɗi ma aka ce istutiba ɗin muna yana mana daɗi da asar ɗin da aka kawo istutiba to alhamdulillah har cikin sahabbai an samu wanda ya ridda kuma ya dawo ya tuba irin su abdullahi bin abi samh kuma fa hasuna islamu musuluncin shi yake kyau haka mutum ya fada cikin kuskure wanda ba annabi ba ba ma'asumi ba ne daga kuskure da kama baka sanya karshen ka zai zo ta ne roƙon allah salama ta roƙon allah aminci amma wannan ba zai hana kuma a karanta abin da yake a rubuce ba kuma suwa suka rubuta daga suwa aka ruwaito malamai ne amintattu na fata an gane wani ku je ku bibiyi bayanin nan da shi wato ainihin adil ya yi cikin ta hakikin shi da sauran bayanan malamai Allahu a'ala wa a'ala na'am
ابن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك وحسن بن صالح أنهما شهد أبا حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وشريك وحسن بن صالح جميعهم قالوا أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات أخبرت من أن العصمعي قال استتيب والله أبو حنيفة من الكفر حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت حماد بن سلم سلمة وذكر أبا, أبا حنيفة وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رمزة قال سمعت أبي يقول كنا عند حماد بن سلمة فذكروا مسألة فقيل أبو حنيفة يقول بها فقال هذا والله قول قول ذاك المارق حدثني هارون بن سفيان قال حدثني الوليد بن صالح قال سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال ذاك أبو, أبو جيفة قال وبلغني أن عثمان البتي كان يقول ذاك أبو جيفة حدثني أبو حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الهثيم بن جميل قال سمعت حماد بن سلمة يقول أنا أبي حنيفة هذا لي ليكبنه واه في النار حدثني أبو معمر عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق بن عيسى قال سألت حماد بن سلمة عن أبي حنيفة قال ذاك أبو جيفة ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال الخزاعي الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة قال أبو سلمة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة
نعم ثانية أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان daga Yahya ibn Adam Sharik yake cewa da shi da Hassan ibn Salih dukkan su shahida Aba Hanifa wa qad istutiba min az-zandaqati mafatay isnadi ne wannan asanidin da su aka ruwaito ma sallah da alwala da na'am take bautar Allah da su su aka ruwaito maka masail na aqida masail na fiqh masail na kaza an gane wannan na'am ma kamar yanda muka faɗa ne نرجو أن يكون قد تاب وتاب الله عنه daga Ahmad ibn Muhammad ce Yahya ibn Adam ya bashi labari daga Sufyan daga Sharik da Hassan ibn Salih warakna Aba Hanifa wa ma yu'rafu bi shay'in min al-fiqh ma yu'rafu illa bi khusumat yace an bashi labari daga Asma'i ce istutiba wallahi Abu Hanifa min al-kufr Ahmad ibn Salama ya ambaci Abu Hanifa sai ya ce inna Aba Hanifa tastaqbala al-athara was-sunan yarudduha bi ra'yi ashinan zuwa ga Ahmad ibn Salama aka ce mai Abu Hanifa ya ce kaza a matsala kaza shahada wallahi qawlu dhaka al-malik ashinan dai zuwa ga Ahmad ibn Salama idza dhukira Abu Hanifa qala dhaka Abu Jifa قال وبلغني أن عثمان البتية كان يقول ذاك أبو جيفة wasu suna cewa ai maganganun da aka yi kan abu hanifa na akran ɗin shi shi kuma kalam nawa na ƙorana suka ce yurwa wa layuwa lakin illa fi dalili da dalili ne ana karba da dalili ne ana karba an fahimta قال حدثني هارون بن سفيان شيني مكترن تبو أحمد بن إبراهيم الدورقي لدى الهيثم ابن جميل يتي سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا فيكبنه الله في النار حماد بن سلمة لدى أبو حنيفة أكن أبو حنيفة يتي ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض سنسأل كيش حديثا kishin athar kishi na aqida gane ko matsala da zaka ji ana cewa al'anci dan bid'a a kishi ayi kaza ayi kaza ba ana nufin fashi dan wuta bane fashi dan wuta bane kawai dan dai kar a rudu a dawo alwala wal bara'u ya bace sannan sunnar ya zamanto ana mata zagon kasa dan a kare wato katanga da iyaka ta addini himar islam himar din inda ba bid'a ta kai ta haddin kafirci Ahmad bin Salama yal'anu Aba Hanifa aka shu'ba maru ya huna isnaduhu thabit na'am أحسن الله إليكم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح قال قال أخبرنا سلمة بن سليمان قال دخل خمزة البزاز على ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن لقد بلغني من من بصر لقد بلغني من من من بصر أبي حنيفة في الحديث
وش نعم أحسن الله نعم أحسن الله إليكم من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري ما من كان يدانيه فقال ابن المبارك أما ما قلت أما ما قلت بصر بالحديث فما كان لذاك بخليق لقد كنت آتيه سرا من سفيان وإن, أصحاب وإن أصحابي كانوا يلومون يلوموني على إتيانه ويقولون أصاب, أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها وأما ما قلت من, من اجتهاده في العبادة فما كان بخليق لذلك لقد كان يصبح نشيطا في المسائل ويكون ذاك دأبه حتى ربما فاتته القائلة ثم يمسي وهو نشيط وصاحب العبادة والسهر يصبح وله فترة حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال سمعت معاذ بن خالد بن شقيق ابن عم ابن عم علي بن الحسن بن شقيق يقول قدمت من الحج فأدركت ابن المبارك بالعراق فسألته فقلت يا أبا عبد الرحمن فضل معي من نفقة الحج شيء ترى إلي, ترى إلي أن أكتب برأي, برأي أبي حنيفة فقال لا فقلت لما قال لأنه أق لأنه عقل رجل ليس بذاك حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا إبراهيم بن شما شماس السمرقد السمرقندي قال حد قال حدثنا عبد الله بن المبارك بالثغر أنا أبي أنا أبي حنيفة قال فقام إليه قال فقام إليه رجل يكنى أبا خداش فقال يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجعا فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك عليه عليه ابن المبارك وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأي ورأيه ورأيه ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه وترك الرواية, وترك الرواية عنه وذاك آخر ما, ما قرأ على الناس بالثغر ثم انصرف ومات قال وكنت في السفينة معه لما انصرف من الثغر وكان يحدث يحدثنا فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا اضربوا فقال لنا اضربوا على حديث أبي حنيفة فإني قد خرجت على حديثه ورأيه قال ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر قال وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجعا يرى السيف فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال سمعت أبا, أبا الوزير محمد بن الأعين رضي الله عنه وصي ابن وصي ابن المبارك قال و... قال دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاص والدار غاصة بأصحاب الحديث فقال يا أبا عبد الرحمن مسألة كذا وكذا قال فروى ابن المبارك فيه أحاديث, أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا فغضب ابن المبارك وقال أروي لك عن النبي أروي أحسن الله إليكم أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدثني القاسم بن محمد الخراساني قال حدثنا قال حدثنا عبدان عن ابن المبارك قال ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب أحب أحب أحب إلي من مجلس سفيان من مجلس سفيان سفيان الثوري كنت إذا شئت أن كنت كنت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته وإذا شئت أن تراه في ذكر الله عز وجل رأيته وكنت إذا شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته وأما مجلس لا أعلم أني شهدته سلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قط فمجلس ثم سكت ولم يذكر فقال يعني مجلس أبي حنيفة حدثني محمد بن أبي عتاب الآين قال قال أخبرنا إبراهيم بن شماس قال صحبت ابن المبارك في السفينة فقال اضربوا فقال اضربوا على حديث أبي حنيفة قال قبل أن قال قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوما حدثنا حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول سمعت معاذ بن خالد بن شقيق يقول لعبد الله بن المبارك أيهم أسرع خروجا خروجا الدجال أو الدابة فقال عبد الله فقال عبد الله استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أو الدجال حدثني عبد الله بن أحمد, أحمد بن شبوية قال سمعت عبدان عبدان يقول يقول سمعت سفيان بن عبد الملك يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول في مسألة لأبي حنيفة قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا حدثني أبو الحسن بن عبد أبو الحسن بن أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أحمد بن الشبوية يقول أنبأنا أبو صالح يود بن هانئ قال قيل لابن المبارك تروي عن أبي حنيفة قال قال ابتليت به
abda bin abdulrahim ko abdullahi bin mubarak sun yi bayani kan shi ko abda ya ce wanda marwazi ne shekun salih ji abdullah salamatu bin sulaiman ya ba su bin sulaiman ya ba su labari cewa hamzatul bazzar ya shiga gurin ibn mubarak ya ce ya aba abdurrahman laqad balagani min basari abi hanifata fil hadith labari ya same ni na ganewa da ilimin abu hanifa a cikin hadisi wajtihadihi fil ibada da kokarin shi cikin ibada hatta la adari man kana yudani sai da na san na kasa ban san wane ne ya kai kamar shi ba ko yake kusanta shi a cikin haka ibn mubarak yace amma ma qulta basarun bil hadithi fama kana lidhalika bi khaliq ce bai dace da a ce yana da sanin hadisi ba laqad kuntu atihi sirran min sufyan nakan je gurin shi a sirrance sufyanu bai sani ba wa inna ashabi kanu la yalumuni an ala itiyani yace abokanan karatu na suna zargi na ma dan ina zuwa majalisin shi ya quluna asaba kutuba muhammad ibn ja'far farawaha ya samu littattafai na muhammad ibn ja'far sai ya ruwaito daga cikin su ja'far ibn sadiq wa amma ma qulta min ijtihadihi fil ibada amma abinda ka faɗa na ijtihadin shi a cikin ibada fama kana bi khaliqin lidhalika laqad kana yusbihu nashitan fil masail da safe yakan wayi gari cikin walwala tattauna mas'aloli wa yakunu dhalika da'bahu kullun kuma haka yake hatta rubbama fatatu alqa'ila akbacin rana ma yana kubce mushi wanda yayi tsayuwar dare kaga ya bukaci ya rinsa da rana yake ne yace thumma yumsi wa huwa nashit yamareta wa sahibul ibadati was sahari mai yawan ibada da raya dare yusbihu wa lahu fataratu yakan wayi gari da gajiya abdatu ibn abdurrahim yace yaji mu'adh ibn khalid ibn shaqiq wato ibn amma ali ibn al-hasan ibn shaqiq wanda ya gabata yace qadimtu min al-hajj fa adraktu ibn al-mubarak bil iraq fa sa'altuhu fa qultu ya aba abdurrahman yace fadala ma'i min nafaqatil hajj shay'un akwai abin da ya rage min daga guzurin aikin hajji tara ila an aktuba bi ra'ayi abi hanifa kana ganin in je in rubuto wato fiqhun abu hanifa wanda kudin ya sai takardu da mahabir da abinci da su gurin daukan karatu fa qala la yace a fa qultu lima qala li annahu aqlu rajulin laysa bidhaka domin ra'ayi ne aql ana ra'ayi ne na mutumin da bai da kwari a hadisi shine sai a ce laisa bi zaka abul fadl al khurasani yace ibrahim ibn shammas ne samarqandi ya labarta mushi daga abdullah ibn al mubaraki bi thagri a gurin wato ainihin furanciyar za a ce ko thagr shine as-sughur jam'in shi gurin da ake yin ribadi tunda ai mujahidi ne ibn al mubarak عن أبي حنيفة قال فقام إليه رجل يكنى أبا خداش فقال يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه يكم قد شيد قال التتفنش وترك الرواية عنه وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر والنشي كرق أرشان درس ديبايرك ينع إياك kun sarrafa wa mata bayan ya juya sai ya rasu bayan ya koma gida kenan kuntu fi safinati ma'ahu lamman sarrafa min ath-thagri muna cikin jirgin ruwa tare da shi da ya baro wancan iyaka wa kana yuhaddithuna famarra ala shay'in min hadithi abi hanifa fa qala lana idribu ala hadithi abi hanifa wato ku bar hadisin shi fa inni qad kharajtu ala hadithihi wa ra'ayihi wa mata ibn al-mubarak fi munsarafihi min dhalika ath-thagri lokacin da ya juya ya rasu rajulul libni al-mubarak yace wa nahnu indahu yace suna gurin shi inji as-samra kandikiyan ce inna aba hanifa kana murji'an yara saifa falam yunkir dhalika alayhi ibn al-mubarak daga ibn al-mubarak dai wanda wanda ya bada labarin shi shine abul wazir muhammad ibn a'yan wanda ibn al-mubarak ya rike shi shine wasi ibn al-mubarak ce da khala rajulun min ashabi abdulkarim ala ibn al-mubarak karim bin abin mukhalik waddaru ghassatun bi ashabi al-hadith gidan ya cika makil da ɗaliban hadisi ce ya aba abdurrahman mas'alatu kaza wa kaza mas'ala ta kaza da kaza qala farawa ibn al-mubarak fi ahadith an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا فغضب ابن المبارك يفشي وقال أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأثر ثابت القاسم بن محمد الخراساني دقى عبدان دقى ابن المبارك يتي ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إلي من مجلس سفيان الثوري كنت إذا شئت كنت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته بكراتو كدai ba hadda ibada ya hada kenan ya zamanto ya shugabanci mutane bidiyanati war riwaya wa idza shi'ita an tarahu fi dhikrillahi azza wa jalla ra'aitahu in kaga damar ka ganshi cikin ambatan Allah zaka ganshi saboda kowane lokaci zaka iya tarda shi yana sallah zaka iya tarda shi yana zikir inda lokacin da ake sallah mutlaka ce ta nafila wa kunta idza shi'ita an tarahu fil ghamid min al fiqh ra'aitahu in kana so kaga yana tattauna boyayyin mas'aloli na fiqh ma'ana wa'inda ba kowa ya san su ba ka ganshi yana tattauna su وأما مجلس لا أعلم أني شهدته سلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قط فمجلس وفمجلس مجلس دا ni ban taba ganin ana ma annabi salati a cikin shi ba shine majalisin al-isharatu takfi al-aqila thumma sakata wa lam yadhkur fa qala ya'ni majlis abi hanifata محمد بن أبي عتاب الأعين دق إبراهيم بن شماس يتي صحبت ابن المبارك في السفينة نات في تكن جرجر وقداد ابن المبارك فقال اضربوا على حديث أبي حنيفة قال قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوما kwanaki goma sha kaɗan kafin ya bar duniya ya faɗi haka to ga su ishaq ibn rahuya ma yace ya ji mu'adh ibn khalid ibn shaqiq yana ce ma abdullah ibn mubarak ayyukum ayyuhum asra'u khuruja menene zai fi saurin fitowa zai riga fitowa ad-dajjalu aw dabba dujal koko dabbatul ardi da Allah yace wa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun فقال عبد الله سيبن المبارك يتي استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أسنيا ونبخا ونبجهمي يزما القالي أكسر بخارى يافزما هدري دا ألامة تاشن القيامة أكن فتو والدابة أو الدجال Abdullah bin Ahmad bin Shabbuya yace ya ji Abdan yana cewa ya ji Sufyan wato al-Thawri Sufyan ibn Abdul Malik yana cewa يا جاء عبد الله بن المبارك يقول في مسألة لأبي حنيفة قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا fashi da makami wani lokaci dan gwara shi ma da haka ya sace ma aqida gwara a sace ma salula Allah mai da mafi alheri Ahmad ibn Shabbuya yace Abu Salihin wato yud ibn hani ya labarta mishi yace qila ibn al-mubarak tarwi an abi hanifa qala ibtulitu bihi kana riwaya daga gare shi amma yace ibtulitu bihi na'am akwai lokaci kuwa saboda sallah ko ina ga mubashi haka tunda 12 ta kusa insha Allah ta'ala yana ga sai dai ranar laraba bi idnillahi ta'ala wa iyakun insha Allah aje a ƙara tantance matsaloli barakallahu fiikum